أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقلاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوه إلينا في وقت احتياج إليه alhamdulillah yau muna zama na talatin da ɗaya a cikin faidul anwari fi a halaki auliya illahil akhyar muna magana akan mukalama mukalama abinda sufaye suke magana da shi shine ubangiji yana magana wa ɗan adam bayan shi ɗan adam ya ƙare cikin ƙarewansa ya bayyana bi ma'ana ya ƙare dama ɗan adam ana son ya zamo ƙararre ne kullum alaiha fanun to a cikin rayuwanka na duniya cikin tafakkurinka ya zamo ka ƙare bayan ka ƙare to da akwai abubuwan da ake kira makamin sirri daga makamin sirri to mutum ya sma'u kulla shay'in min hadaratin rabbi subhanahu wa ta'ala wato ya fita daga cikin wani hali ya koma wani hali ma dama mutum yana son ya san haka to akwai azkaru da ake ware ga mutum wanda zai yi kwanaki kamar yadda shehu jani ya faɗa a baya in kai kwana uku to ba za za ka dinga jin maganar ubangiji wato zikiri ne ake warewa mutum ya shiga cikin tarbiyya ma'ana ya shiga cikin munajat baina huwa baina rabbihi har ya kai ga ya samu abin da ake nufi to in ya samu haka to ba zai iya jin maganar mutum ba in ya ji maganar mutane duk lokacin da ya ji maganar mutane zai ji ya tayar musu da hankali sun tayar mar da hankali magana ba daɗi saboda jin daɗin maganar a mukalama na rabul izzati Allah ya azurta mu da wanda Allah yake sa su daga cikin irin wannan jin daga cikin jin daɗin da ake samu na talazzuzi a cikin haka wannan yana tarewa ne daga kamalan mutum cikin tsarkaka domin shi kullum abinda zai zamo ubangiji ya magana da mutum wata kullaha ne wayu allimukumullah tsoron Allah ne babi ne a buɗe man amila bima alima aurasahu Allah min ilmin man amila bima alima aurasahu Allah ilman min gairi an ya ɗaliba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan babi kofa ce maftuha shi yasa sufa suke cewa mutum bai isa ba sai ya kai yana karban abu a wajen ubangiji bilawa sidatin ma'ana ya karɓi ilimin hayyin ladhi la mutu. to ilimin za ka karba min hayyin ladhi la yamutu wi'a'an ƙwari yadda za ta karɓi wannan ɗin ta zama ba ta da ilalu shine bi ma'anan illoli shine ainihin an tazila kullar raga'inu dukkan waɗansu abubuwa marasa kyau ka fitar da su daga cikin zukatanka babu hawa mutba'an babu kizbu babu khiyana babu kibru babu ujubu babu sum'a babu riya babu ga sunan dai kilabu duwai nan ka share su a cikin zuciyarka to za ka zamo haske ne ke shiga cikin zuciya kai ka ɗauki abubuwan da za su haskaka zuciyar su ne istighfari salati wa manzala yawan nafila gaskiya sinatun rahimi taimakawa bayin Allah gashi nan wayannan abubuwan to su kuma su suke karfafa ka to ubangijin ya tashi magana da kai shine ka zamo sam'uka sam'uhu wa basaruka basaruhu wa yaduka yaduhu wa badashuka badashuhu wa rajuluka rajuluhu ba za ka tafi gurin da Allah bai da ba duk abin da zaka yi sai dai ka yi shi a cikin ibada wannan shine asalin abubuwan da ke gudana a cikin addini idan wannan idan ka yi haka to ka samu abin da aka samu kenan na tafiya zuwa ga wajen Allah wa haka ash-shaziri imamu shazili ya kawo hikaya radiyallahu anhu Allah masa rahama kala yace kuntu kasiran na kasance mafiya yawa a fasu an kalamil qaumi ina bincike in ji maganar sufaye su ne qaumi hatta qala lahu al har sai da yaji Allah ya magana da shi eh wannan shi yake rikitar da wahaja cewa Allah yana magana da mu bai kai ma Allah yana magana da kai kai dai ba za ka gane ba ne saboda baka san hanyar da ake ake ganewa ba kuma baka shiga hannun almajiran malaman da Allah yake magana da su ba ai kullum duk lamarinka ai kuna mukalama ne da rabul izzati amma baka sani ba saboda rashin sani amma wa yake gaya maka kana jin kishirwa wa ya gaya maka kana jin bauli wa ya gaya maka kana jin bayan gida wa ya gaya maka ka koshi wa ya gaya maka za ka koshi ka faɗa mana waye shi ana zaune sai ka tashi kana muzurai idan zuwa zaka ce zaka je bayan gida ne wa ya gaya maka waye ai ilhama ce ta rabbul izzati wahayi ake yi maka ilhama ne amma da wa kuke magana to amma ba za ka iya ganewa ba saboda baka shiga hannun wa'inda ya kamata su sanar da kai ba yana cikin haka sai ya ji faƙala lawul haƙu sai ubangiji ya faɗa masa ki ba abul haq wa qa'ihi ya cikin waɗansu abubuwa da suka faru nahiyar lahu amma ya fasu anhu ubangiji yana cewa haka ka kiyaye cikin abin da kake bincike an min kalamil qaumi daga magana mutane qala lahu sai ya ce masa ta'arifi laka yugunika an ilmil awwalina wal akhirin ma ada ilmin nabiyina wal mursalina ka sanni ya wadatar da kai ga ya wadatar da kai gabarin sanin ilimin farko da ƙarshe banda ilimin annabawa da mursalai wannan imamu shazili kenan kaga ittaqullah ne wa yu'allimukumullah Allah kai bincike akan ittaqullah dama shi Allah ana bincike cikin ilimin Allah ba akan Allah ba eh cikin ilimin Allah ake bincike in kai bincike da ka gane ilimin lahi au ilimu billahi da bambanci da neman sanin Allah haka da tafakkaru fillahi fi halƙin lahi wala tafakkaru fillahi fatalaku wato shi kansa ilimin lahi ne halƙun lahi ilimin lahi ilimin lahi ka yi bincike a kansu kar ka yi bincike a kan Allah sai ka halaka nan kuma ka yi bincike cikin sanin Allah in ka yi bincike cikin sanin Allah kar ka yi bincike a kan waye Allah za ka halaka don ba za ka iya ganewa ba kwakwalwarka tana da geji wanda ba ta wuce gurin duk wani kwakwalwa a duniya akwai gejin take tsayawa ba ta iya wuce wannan gurin ana wuce mata gurin to shikenan ta yi overdose sai ta rikice gabaki ɗaya sai an nemo ta da kyar kafin ta dawo don komi wacewa yake ma da ba a kaiwa ma nihayata fainahu yin haka wato tarifi man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kenan tarifi sani na fainahu al-asalu shine asali almarju ilaihi wanda za a komar lawasatin bainan lahi wa bainan ibadi illa nubuwaci in ka ji an ce sufa suna karban ilimi bila wasidatin bainan haƙƙi wal haliki tsakanin halitta da mai halitta wasida ne ba a gani wasida ne ba a gani ana karɓansa da red haka amma ta yaya a ciki akwai wani abu hadaratul mamzuja wato an akwai annabta a tsakani sai dai ba za ka gani ba ne a lokacin domin baka isa ka karɓi wutan da ta zo daga kayan ji ba dole sai an sa mata transoma transoma watakila yanzu akwai wanda ke anguwan nan bai san a ina yake shan wuta ba amma yana ganin wuta a gidansa bai san wane ne transformer gidansu ba bai sani ba sai an ɗauke an ce masa ai transformer da yake ba ku wuta kenan haka to da yawa akwai wanda kawai in ka tambaye shi na ne ta ina kuke samun wuta zai nuna maka ta wayan ne ta igiyan ne na ne ai wasu dace to amma akwai gudun da yake rage karfin wutan ya baku a unguwan ai yanzu mutane aka tambaye su daga nan jos ta ina muke karɓan wutanmu mu ba kowa ne ya san bangare biyu ba ne bangare biyu ne ake karɓar wuta amma duk wutan nan da ake karɓa gaba ɗaya in dai na cikin garin plateau ne na cikin jos ne to ana karɓa ne daga mil bakwai misali wutan da yake zuwa daga kayan ji a mil bakwai ake tsayarwa tukunna a rarrabawa garin sannan akwai na nasco nasco ita kuma daban bangaren bukur wannan ɗin ma ta shiga har bukur ɗin ta yi ƙasa ma ta wuce amma nasco ta shigo a cikin bayan al'iman ba kowa ne ya sani ba to wannan wasu ɗin da kake karɓan abu baka san waye ba abin da muke magana a kai kenan ga abin yana zuwa ma amma baka san ta inda yake zuwa ba to haka wasu ɗaya yake zuwa a ilimin ma'arifa amma annabawa ne a tsakani ko in ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama illa nubuwati wa man rama al-khuruja anha wanda yace a'a shi ba ruwansa da annabi zai karɓa ne a ani annabuwa ɗaliban da akadin anin layi min gairi ha zai karɓa ne tsakaninsa da Allah kawai ba wani wasiɗa kafara wa hasira ya kafirta kuma ya taɓe duniya da lahira wa ma zakira abinda aka ambata min annal aqala shi hankali ya akhudhu ilima anin layi bila wasiɗatin ilimi yana a hankali yana karɓar ilimi a wajen ubangiji ba wasila abin da aka faɗa haka aka gaya maka fa inna man nafal wasilata almashhudata ana magana ne akan wasiɗan da ake gani almashhuda tana nan maujuda layin shahid tana nan amma ba a iya ganinta wasiɗan maujuda jar mashhuda la yushhadu wasiɗatun bainahu wa bainal haqqi aslan ba a ganin wasiɗa tsakaninsa da ubangiji li kauniha mawjudatun fi nafsiha ghayr mashhudatun lahu amma tana nan sai dai ba a ganin ta wace ce ita ce haqiqatul muhammadiyya kaga manzo Allah dai yana gurin kenan wannan baya na gaya mana asalin sirrin shi babu wani mutumin da ya isa sadu da rabbul izzati ba annabi muhammad babu shi ba a yi shi ba kuma ba za a yi ba saboda komi na Allah ya ajiye ni a tsakanin sa da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wasiɗan da har gobe ya rikitar wa al'umma wanda illa al'arifuna billahi suka yi aikin da suka gano mana yadda abin yake daga ciki iyaka na abudu wa iyaka nasta'in iyaka na abudu wa iyaka nasta'in shine iyaka na'budu wannan shine hadaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaba kausai ne au adana wato hadara ce mamduja kama a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne kama a ce budiyal islami ala kamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baka isa kace kawai shahadatu allah ilaha illallah kace ka musulunta ba baya yiwa sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi to rasulullahi na idan ka ce shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to shikenan musuluncin ka ya cika saboda baka isa ka karba a wajen ubangiji ba wa shi da rasulu ba baka isa ba shi yasa sai ubangiji ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam bunil islami ala kamsin sai ce shahadata Allah ilaha illallah kaga dai kenan wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga ya kamata a ce biyu kenan tunda Allah rabbu ne wa muhammadun abdu ne to amma sai Allah ya ce maka ɗaya kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah ya ce maka ɗaya iqamis salati ya zama biyu ita zakati ya zama ɗai ɗai kowanne aka raba amma wannan guda biyu sai aka ce maka ɗaya ne saboda ka gane wasiɗa amma in ka zo ya yi indimaji ya shiga ba a iya bambance hadaran saboda ainihin mulasaka ba a iya bambancewa amma an san yana nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah ya ce maka ɗaya kenan manzo Allah ma ya ce maka ɗaya kenan in kai kuma kace ba ɗaya bane biyu ne to sai ka kama na bunayar islami ala sittatin kenan to kaga in ko ala hamsatin din ne ala hamsin ne to la mahalatan wala budda la mahalatan wala budda al insanu yaskunu fi hadha al maqami wa yanzuru madha ma ma fihi to nan abin da ake kira hakikatul muhammadiya to in ka koma cikin sallah yanzu zaka gane annabi muhammadin shine dai zaka ji Allah ya ce as-salatu qasamtuha nisfaini sallah na raba ta gida biyu ne nisfa li wa nisfa li abdi rabi na wani rabi na bawa na ne wali abdi ma sa'ala don abin da bawa na ya tambaya na bashi don ka duba alhamdulillahi alhamdun sunan annabi muhammadu ne ahamadu ne lillahi ahamadu na allah ne to kaga allahu domin baka yi suka ce min alhamdu sunan allah ba ne sunan manzo allah ne sunan manzo allah ne alhamdu lamun din ake hazafewa ahamadu lillahi ahamadu na allah ne rabbul rabbu kaga yake ce allahu sunan allah Rabbu sunan Allah, Rahman sunan Allah, Rahim sunan Allah, Malik sunan Allah, a fatiha ya sunan Allah guda biyar ne. Kaga alhamdulillah ya rabbil alamina, Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, ka gani shi kenan. Sai ka ce iyaka, iyaka. To iyakan nan idan ka sa shi a mizanin lissafi yadda Allah yake saukar da iliminsa daga lahul mahfuz a lissafa ne alƙalama ne ba rubutu haka ba ne ba rubutu haka ba ne domin rubutun a taura ba irin wannan ba ne na injila ba irin wannan ba ne suna zuwa ne da irin yadda ake son su yi wannan ya zo ne bil arabiya wancan da ga da hebrew ne ko da wani abu daban su kuma rubutunsu alƙalamansu ba irin wannan ba ne amma kuma duk daga Allah suke saboda haka manzo Allah ba larabe ne saboda haka da ya zo da larabci sai aka yi rubutun alƙur'ani da larabci alawul mahfuz ma hakan ne lissafi ne misali iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to iyaka na abudun nan idan ka lissafa shi a hisabanci zai baka ɗari da hamsin da takwas ne idan ka ɗauki Allahu Muhammadu abinda zai baka ɗari da hamsin da takwas ashe hadaran ya samu mulasi hadara ne baka yi saka rabi ba yana haɗe ne a nan ne ƙaba ƙausai ne au adana fa'auha ila abdihi ma'auha to kenan sai ga Allahu ga rabbu ga abdu to kenan handi over ba wanda isa je wajen Allah a karatun sallah sai da annabi muhammadu a cikin sallah sai annabi muhammadu ya kai ka idan da ka shiga musulunci sai annabi muhammadu ya yi handi oban ka haɗa ka da rabul izzati wannan shine to ashe hadartul muhammadiyya ka santa baka santa ba da'iman mutalasiqun billah haka suke Allah ka fahimtar da mu fa inna la matama li ahadin babu wanda ya isa fi darki hakikaci a yi riski menene ke gurin darkan an mushahadatiha riska na mushahada fa ina a hafanin sirrin hadi ta fi ɓuya daga sirrin da ya fi kowanne ɓuya a hafanin sirrin hadi fa ina hu lamarin yadda yake yara nafsahu shi mai neman ilimin zai dinga yara nafsahu zai dinga ganin kansa ya akuzul ilimi anillahi zai dinga karban ilimi a wajen Allah bila wasidatin ba wasida kuma akwai wasidan a goye wa rasulullahi wa ma bariza lahu zalika ilm babu abin da ya fito masa din daga wannan ilimin illa min haqiqatul muhammadiyya sai daga haqiqatul muhammadiyya sai daga haqiqatul muhammadiyya to haqiqatul muhammadiyya din nan min haisu la yaraha ta gunda baya ganinta amma ita ce min haisu la yaraha ta gunda baya ganinta amma ita ce wa yaraha min alhaqi idan ya ganta min alhaqi daga Allah fa innahu mughatta alaihi bi hijab talbisi to za a lullube masa mughatta alaihi za a lullube masa bi hijab talbisi da hijabi na lullube abubuwa kan abubuwa yanzu misali ai gashi nan ina zaune a kan mazauni to ai akwai wani abu a ƙasa shi ma na ƙasan akwai wani abu a cikin shi shi ma na ƙasan akwai wani abu ai yanzu kowa ya zo nan yake gani haka ne to libas talbisi kenan fa hadha al ma'na al akhaz al ilm ala Allah bila wasitatin wannan kaji su ba sun ce sun karbi ilimi a wajen ubangiji babu wasida to eh haka ne amma sun san akwai annabi Muhammadu sai dai ba a ganin shi to amma shine kuma shine hakikatul muhammadiya na'am wa ma an yatawham amma wanda yake riyawa annal aqala ko wani hankalinsa au gairihi ko wani hankali ya akuyul ilimi anan layi ta'ala yana karban ilimi min gairi wasitul haqiqatul muhammadiyya babu annabi a ciki mujarradan anha an cire annabi yana karba ne daga shi sai Allah fa hadha la sabil ilai ba wanda ya isa ba wanda ya isa haka ba wanda ya isa samu wannan la sabil ilai wa hadha alwahamu wannan tunanin batulun barna ne wai na man nafal wasiɗa fi haƙƙi na fan shahudiyan an kore wasiɗa ne saboda baya gani na shahudi la nafai wujudiyan kamar yanzu a ce kowa ya yadda akwai mala'ika kowa ya yadda akwai mala'iku a nan gurin domin suna nan a nan gurin to amma suna ina to wannan nafai na rashin gani ne ba na rashin samuwa ba dan baka gan so bai zamo ba sa nan ba haka ne nan gurin akwai aljanu amma dan baka gansu dan baka gansu da ido ba bai zamo ba sa nan ba suna nan saboda inna minna salihuna wa minna duna zalika kuna bara'ika kidada balle akwai ummalul buyuti duk gidan da kaje akwai aljanu da suke cikin gidan kowane gida ne ummalul buyuti sunan su domin jinnu sun ninka mutane so tara sun ninka mutane so tara ka gani abubuwa dai ga nan in dai an bi ta hanyar wa'inda suka san abu to an da a zauna lafiya in ko aka bi hannun yan bare-bare to shikenan yadda aka ja mutum aka kai shi kuma sai abin da hali yi wa'in ma a raka shi wa'in ma ya raka kansa eh Allah kiyaye fa yanahu yanda abin yake fi waqatil akhdhi an Allah lokacin da mutum yake karban ilimi a wajen Allah yan mahiqul akhadh muhiqqan kulliyan al akhidhu yana karewa ne karewa na kulli karewa na kulli yake karewa eh fala yabqa lahu shu'uran bi nafsihi ba wani abin da yake ji na shi'uri bi nafsi a kansa la nafayan wujudiyan ba korewa na samuwa ba a yana nan amma lokacin da ubangiji zai yi mukalama da kai za ka yi mukalama ne da ubangiji baka nan amma za ka ji ba baka nan kulliyan ba ba baka nan wujudiyan ba a kulliyan shuhudiyan ka ji kana nan ba za ka ji ka ba idan kai irin wannan fana'in duk kusan a cikin fana'i ne abin yake inda za a zo a yanka jikinka haka ba za ka ji ba ba za ka sani ba ba za ka san ana yi ba shi yasa sufa suke cewa idan mutum ya ce ya shiga jazba ai in jazaban gaske ne da wallahi in ka ɗauki allura kana so ka bar wallahi ba zai ji ba sai in ya dawo tukunna ya sani amma ba zai ji ba saboda baya nan baya nan kuma gashi nan shi baya jin komai la shuru bi shay'in wa huwa wujudiyan amma la shuru bi shay'in to wannan shine haka yake faruwa na'am a fadalan an gairi balle ga wani min alwujud daga cikin sa fa yasma'u ma yasma'u to a lokacin sai ya ji abinda zai ji fi tilkal hadarati a cikin wannan hadara min ilqa'atin abinda ake son a turo masa wa ma samma babu abin da zai ji illal haq sai dai ya ji ubangiji almutakallimu shine mai magana wal akazu kuma zai ga shi yake karba a hannunsa la gairu ba wani ba to abin da zai faru kenan qultu sai ya ce wa shaykh tijani radiyallahu ta'ala anhu shaykh tijani lam yunqal anhu qaddun shatahun bai karbi shataha ba bi akadin annal hadaratul ilahiyya wato in yana magana ya yi magana akwai abin da ake kira shaɗaha yawa idan ana magana kan shaɗaha shi ma kana fita daga cikin hayyacinka ne to shi ya yi magana ne yana magana ne mu ba sharatan ba shaɗaha a ciki lokacin da ya ce kadama ya hata ni ala raqabati kulli waliyin min ladun adama ila nafi fisuri da zai yi wannan magana sai da ya ce ina aina muhammadu lugali na muhammadu lugali yake ya zo sai ce kadama ya hata ni ala raqabati kulli waliyin min ladun adama ila nafi fisuri shi ne zai iya tambayarsa sai ce shai kana cikin sahau ne ka shiga shaɗaha ne ya ce ƙangaren nake gani ya ce to me za ka ce shi abdulkadir jilani ya ce shi ma ƙadaminsa a kan rakabata kullu waliyan ya ce waliyi zamani waliyi zamani wannan kuma har tashin kiyama kafata tana kan kowane wali to shaɗa'an ya fita ne ya fita ne da yana cikin shaɗaha ne zai iya faɗan haka a cikin shaɗaha in ya dawo ya janyi saboda sai an gaya masa yace a tangaran nake ba cikin shaɗaha nake ba ina sani saboda abin da ya zo masa min hadaratin wa kullu ma nukila anhu duk abin da aka ciro a gare shi fi hadal babi a wannan babi wa sharhun minhu yana bayyana sharhi ne radiyallahu anhu li ahwal bal arifina halayen arifai masana Allah li yakifa alaiha man arada ma'arifatiha wanda yake son ya san haka to ya bi haka zai gani wa ta hadil mukalamati har wannan mukalama lam yukhbir fiha an nafsihi bai ba da labari a kansa ba wai na ma ajaba man sa'alahu ya amsa wanda ya tambaye shi ne ana hakikatin me hakikatul muhammadiya kama yara hal arifuna kama yadda arifai suke gani arifai suna jin suna magana da yawa amma kuma ba san cewa suna ganin babu wasiɗa haka aka fi tafiya amma wasiɗan tsakiya akwai sayyidina rasulullahi saboda kuyansa ya yawa ba kowa ne ke gane a lokacin yake nan ba wa kullu ma nuqila anhu duk abin da aka karba aka ciro daga gare shi fi hadal babi a wannan babi fa huwa an hadaratul mustafa ka gani ko shi hadaran sayyidina rasulullahi na yawan magana a kai wato gu ne wanda yake da kaman bude kaman ciki da ciki da baya ne cikin haka shine hadarin Ahmadu da shi yake karban komi daga rabul izzati da Ahmadu ne nan kuma a ce shine baya shine hadaran Muhammadu shi kuma dukkan halitta daga hadaran Muhammadu suke karba dukkan halitta kaunu kaf har kiyashi har abin da zarra yana samun rahama ne min hadaratul muhammadiyya ahmadu shine yake iya karban komi daga rabbul izzati komin daɗinsa komin zafinsa kamar yadda daɗi ke kashe mutum haka zafi ke kashe mutum to shi kuma yana iya ɗauka sai saisaita shi in ya saisaita shi kafin ya komo da shi hadaratul haƙiƙatul muhammadiyya ya saka wa al'umma sai ba su daidai yadda za su iya ɗauka kawai me sunan abin nan ɗazun da na ce na wuta transformer to annabi Muhammad shine shine transformer Allah in ka ce masa haka zai iya ba da daidai da misalinmu ne kawai eh dan a gane to amma shi ke karban komi komin zatin abu in ubangiji ya saka ba wanda ya iya tara babu wani mala'ika da ya isa ya tare abin zai narke annabi Muhammad ne kawai shine dalilin da Jibrilu ya ce ka wuce nan kai ne za ka iya wucewa ya ce ka zo mu je mana ya ce lauda nautu an mulatan lazibtu da na ƙara kaman kan ɗan yatsa zan narki ba zai iya ɗaukuwa ba annai muhammad ne kawai zai iya ɗauka annai muhammad ne kawai zai iya ɗauka wannan shine saboda waye annabi ka gane waye annabi saboda haka duk faɗanmu da wahadiyawa ai akan annabi ne sai wanda suka san annabi suka raina su shine kawai mu mun san sun san annabi sanin da ba shi suka mar ba shi yasa ba za mu iya tafiya da su akan wannan ba su yi wa shehanan mu rashin ladabi bayan mu mun san sun fi sanin annabi sannan a cikin tafiyar nan na arifai hawa hawa ne kamar yadda aka san a ilimin ma hawa hawa ne wa fauka kullu zi ilimin alimu zahiri kenan to balle ilimin batin shi yasa a cikin hakan akwai arifai wai da su kansu suke ganin suna karban abin ne min hadaratul rabbi hadarar rabbul izzat bila wasidatin haka kuma suke faɗa saboda babu wasidan la yura bi shuhudi ba a gani da ido amma huwa mawjudun shine kwanaki nake gaya muku wanda kaji duk suke zagin jawahirul ma'ani wato kaman yaro ne karami yazo yana zagin baban shi bai san komai ba yana ganin cewa ya fahimci wani abu shi ba bazu ma ba mutumin kirki ba ne kawai ya yi tayi ya yi tayi watakila ya ji suna cacan baki da mahaifiyarsa akan kudin cefane amma bai san cewa menene yake kira kudin cefane ba kuma shi yake ci amma kuma yana bayan uwarsa to kusan haka ne kaga abin tausayi ne bai san komai ba sai an nemo shi zo ci abinci abincinsa kullum a ajiye yake sai an neme shi ya zo ya ci amma kuma bai sani ba kuma uban ne yake yi amma kuma bai sani ba yana ganin uwar ce take yi ita ce wahalalliya tana ta wahala da babanta baban shi bai san tana tuncikan wani abu a cikin cefanen ba ma bai sani ba amma kuma da ita da shi yake hada baki a yaki uban to haka ne jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani wannan shine idan tafiya ta tafi sufaye suke magana to mun ji wane ya ce kaza wane ya ce kaza shau jani me zaka ce tunda kai ne hatimul wilayatil muhammadiyya shine yace to da kaza da kaza da kaza da kaza shine kaman wannan din duk ko da arifi ya ce ya karbi ilimin sa ne dila wasitin bainahu wa bainal haqqi hakan ne amma akwai hakikatul muhammadiyya akwai hadarar sai na rasulullahi bai iya ganin sa bane a lokacin saboda siririn sa bai kai ya kai ba amma a mutanen zamanin sa babu kaman shi wannan shine fa shine ma'ana jawahirul ma'anin dalil ne sa aka sa littafin jawahirul ma'ani kenan Allah ya taimake mu eh da mu shiga yi insha Allah mun yi kusa tunda mun yi kusa rabin littafin to dama kuma wannan duk abubuwan da naftar din nan wannan littafin alhamdulillahi mafi yawa akan risacin jawahirul ma'ani ne Allah ya kamun wari jin rubuta littafin akan akan jawahirul ma'ani ne saboda lokacin yadda na lizimci jawahirul ma'ani da sirrul asrari lima ya taji ilaihi abrar na shehu abdulkadir jilani to wayannan abubuwan sun ja ni sosai na shiga na bahasi lokacin izala tana danya tana cikin balaganta na a cikin masallaci ma baka isa da mu su shiga sallah ba za a ɗauko ka aka aje ka waje eh baka isa ba sai yasa a wannan lokacin masallacin mu na yan taya da ka san filin badar haka aka mai da shi saboda dambe saboda sai da aka rufe masallacin sati ɗaya ba a sallah saboda dambe kawai a cikin masallacin kuma akan wazifa su suna ganin suna aikin Allah kishi ne e ya za a zo a haɗa Allah da wani kishi a cikin masallaci e kuma a yi ta dambe a yi ta dambe haka duk aka zo aka kai mutane to wannan dalilin da binciken wai menene ke cikin littafin nan da ake magana abin da ya kai ni yin rubuta wannan littafin kenan alhamdulillah Allah ka amfanar da mu gashi nan duniya za ta yi amfani da shi kuma ai baya mun faɗa a cikin wani littafi ne muke karanta buguya ne ko a nan ne ma ni na fahimci sirrin ni dai na rubuta kawai Allah ya ba da iko a rubuta amma ban san me dalilin rubuta ba ai na jin sai bara bara ne na gane me dalilin rubuta manzo Allah ne ya ce shaujani ka kiyaye min wannan littafi na wajawarul ma'ani saboda akwai kananan waliyai da za su zo su fitar da wani abin da zai amfanar da wasu shine sai naga dan Abuja ma a ciki ya fito sai naga to to ai wannan ma ni ma daga ciki na fita da shi to shi yasa tunani na muna gama wannan karatun insha Allah jawahirul ma'anin da mu shiga kenan dama an ce kayi aikin kuma shekara 30 kenan baya kayi aikin akwai lokacin da zaka zo kayi aiki a gaba gashi aikin tunda yanzu da yawa mutanen da suke bi ba a duniya zan ce wanda suke bin karatun shi yasa dalilin sakan littafin ma kenan a duniyan haka kuma mutane da shiga hannunsu tun da ba sauran bugun yana nisar amma saboda da ya karin kwanan nan nasa dole a sa sauran a cikin jirgin ruwa a zo da shi an sa kuma a cikin jirgin ruwan yanzu yana kan ruwa saboda wanda za su nema babu kuma an haka buga wannan din shikenan amma duk wanda ya ji yana da niyan bugawa a ko ina ne na ba saboda zatin Allah ya buga ba hadafin mu neman kuɗi da shi ba a'a annan sharawa mutane ga hanyar bayan Allah shine kawai hadafin Allah ya karba kuma aikin eh kowaye yake son ya buga a ko ina yake a duniya in ya masa ya buga ba wai ya zo nemi izini a wajen mu ba ba wa nufi amma ya bar abin da ke ciki na ilimi wanda ya gani ya ajiye kar ya canza kar ya ce zai yi wani abu a wannan ya bar shi yadda ya gan shi in kuma haɗau ne na abin nan to in ya gyara babu laifi amma kar ya ɗauko wani abu domin kuma ba zan iya hana ko da an yi da sisan ba amma ni ban kai ai mun da sisa ba tunda shehu ibrahim shehu jani radiyallahu ta'ala no a cikin jawahirul ma'ani an yi da sisa an sa magana sama da ɗari hudu da sittin a cikin jawahirul ma'ani wanda ba maganar shehu jani bane aka ce shehu jani ya faɗa mu ba mu kai haka ba a cikin kowa hannun riga ba mu kai mu makale ba to amma na sani zai iya yiwa duniya in ta kai suka gada amfana a gane za su shigar da wani abu su ce an ci kaza haka su masu da sisa suke yanda Allah yake cewa a samu mutadina to akwai mubillina kuma eh wannan suna kokarin shirarwa wannan kuma in sun gada a gane to su kuma su shigar da nasu hautsanin saboda a shigar da wani abu Allah ya kiyaye Allah ka kare na'am فهو عن هريرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بوجه المعلومي ka gani a hadarar manzo Allah a fuska ne sananne inda kumali auliyai daga cikin kamilan waliyai wa ma nasabahu al-mu'taridu abinda mai itiradi ya nasabta shi shine sahibul awraq allati radadna alaiha bi kitab takfir a cikin at-takfir na shehu Hassan Sharif Ibrahim Saleh ya kawo shafi na ishirin da ɗaya shi ne ce to mun yi raddi ga wanda suke magana a cikin wannan akwai wani littafi a takfir ya riga almugir fita na sharif ibrahim sale ya fito 80s ne na sai shi ne da ya yi maganganu sai aka malamai suka yi macca dalilin da ya yi almugiyar kenan da ya yi almugiyar sai da ya kai a takafiyar biyu da rabi ko ma uku ya sake shi shi ma aka kai kai malamai allah kiyaye akwai hasada hasada ne gira ce min auraki ila kulli ila kullin min shehi ahmad tijani ya yi magana ne akan sha ahmad tijani sha abdulkadiri sha muhammadu bakri kalamun ta fala kimata lahu ya faɗi waɗansu maganganu wanda ba su da kima li'annahu kadubun makshufun ƙarya ne a bayyane wa bayani min di'ayati al-mugharrada yayi magana kuma kan yayi kira na abubuwa na rudarwa bi sarahatil haqqi wal burhani al mahsuf bayyana gaskiya da dalili wanda take kisfe babu shi fagadid da ya ce annan ɗariƙataini wannan ɗariƙan tijjaniya da ƙadiriya dinani wai addini ne guda biyu mukhtalifa ne bainahuma sun saba wa juna mukhalafa ne lil islam kuma sun saba wa addini zalika wannan li anna shaykh abdul qadir shaykh abdul qadir idda al akhad an allah ya ce ya karɓar ilimin sa a wajen Allah wa sha'awa da tijani kazalika shaykh tijani ma ya ce ya karɓa ga Allah wa rasama lidhalika suratan sai ya zana wani sura jadul karkateri ya yi musu kaman zane haka ga wannan ga wannan ya zana irin nashi wani, wani mutum ne wata takarda akan haka sai shari ibrahim sale ya mayar masa da martani mimma ya dullo ala annan rajul da abin da yake nuni akan shi wannan mutumin la ya taƙil kazewa baya kiyaye ƙarya wala yuraqibullah baya ganin Allah kaga yuraqibu ba za ce yuraqibu kaga raqibu ne ai inda ya ga Allah yana ganinsa ba zai faɗi abin da yake tabaraka wa ta'ala alladhi inda tattaba al-husuma fi ma yuktabu dan ya hada fitina cikin abin da ya rubuta aw ya kudu ko yake faɗa fa inna man nasaba ni'am ila ghairi Allah duk wanda ya nasabtar da ni'ima zuwa ga wani Allah mudda iya shirku shaitan lillah yana kira ne zuwa ga shirka na shaitani ga Allah fi tasrifil qulubi ibadihi wajen sarrafa zukatan bayan sabi a kabar mina ta ziyini wato mafi girma daga ƙawatarwa walwasawasati da waswasi bil wa'adi da narko wa tamanni da gori faƙar a shirka billahi ya yi shirka da Allah shirkan aziman shirka mai girma wala farka baina huwa baina mani ita kada durri wa nafi fi jarillah babu makawa babu babu farki tsakanin wanda ya yi itikadin cutarwa da amfani ya ce akwai wanda zai cutar akwai wanda ya amfanar ba Allah ba wannan ya kawo cikin almugiyar ne na sharif ibrahim sali sai ce wala takun ya sahi ya sayi wala akali muttabi'an atharu ashya'a lan tuhlak wa lam takun wala takun ya sayi hala akali muttaba'an mai lafiyan hankali kar ya bi atharu ashya'an guraben abubuwa lan tuhlak wanda ba a halice su ba walan takun kuma ba ta kasance ba wa qala shaykh al-islam shaykh mushaw ibrahim ya fada rahimahullahu ta'ala fi sharhi ala murhafatil qutba eh al murhafatil qutba wani littafi ne wanda wan shaykh ibrahim ne ya rubuta yana raddi ga dan maye ba al-jakni shi yana cewa alam yas'aka sumta anil inkari ma lasta tadarihi min al-asrari alam yas aka sumta bai kamata ka yi shiru ba anil inkari ka daina yin inkari ma lasta ta darihi abinda baka san shi ba min al asrari cikin sirorin Allah ai ya kamata ka yi shiru ka bar magana akan abinda baka san shi ba ijma'u awliya habasta ya ka zubun ala balalati wa innaka musibu ijma'u awliya wato taron abinda waliye suka ce akwai shi sun yi ijima'i abista ka katange shi ya ka zubun ba kazin ba mai yawan ƙarya ya kai mai yawan ƙarya ana balali ka sa shi a kan bata wayin naka musibu baka san cewa ka haɗu da bala'i ba bal innahum humul musibuna su wayannan dattijan waliyan su ne suka dace wa man halafahum wanda ya kauce musu kana ya ta kamin ya hau tozo na saɓawa kuma ya yi kuskure eh kamin kaman a ce kunanul jabali eh wato ya isa ya isa matuƙa wajen saɓawa na'am ta babu wannan shebram ya cika masa kenan mato kalin wancan raddin ne aka ƙara raddi kuma eh wannan ya isa mutum ya gane in baka san abu bakar ka yi inkari cikin abin da baka sani ba kai dai ilimin ka ya tsaya a nan to ka bar wanda ilimin sa ya wuce can shikenan yawwa babun ma ja an tarsikh rusuhu shine tsayuwan kafa na al-mushabbahu wal mushabbahun bihi fi qawli sallallahu alaihi wasallama tashbihi ne al-mushabbahu wal mushabbahun bihi wannan yana bangaren balaga ne ko ka annaka tarahu ka annaka kafu tashbihi ne ka annaka tarahu ka zamo kaman kana ganin sa ai inda alqaumi a wajen mutane sufaye to me ma'anan sa qala sayyidi abu hamid muhammad bin muhammad al-gazzali abu hamidin muhammadu dan muhammadu al-gazzali rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin littafinsa iya ulumiddini littafin da ya raba shi gida hudu kashi biyu gidansu daban kashi biyu gidansu daban faƙar sa'ala jibril alayhi salatu wassalam ya jibril ya tambayi manzan Allah anil ihsani ya tambaye shi me ihsani faƙala yace anta abudallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin Allah wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce abudullah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin Allah fa in lam takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka kaga al mushabbahun wal mushabbahu bihi kenan wa qad qala ta'ala ubangiji ya ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat afaman huwa qa'imun baka riyawa wanda yake tsaye ala kulli nafsin bima kasabat duk wanda yake cikin nafsu bima kasabat da abin da ta yi tsururi alam ya alam mutum baya sanin wa yake tsaye kenan a kansa afa man wa qa'imun ala kulli nafsin kai baka zaton akwai wanda yake kallon kowane rai bima kasabat cikin abin da take aikatawa baka tunanin haka alam ya alam baka sani bane bi anna Allah yara ubangiji yana gani wa qala ta'ala ubangiji ya sake cewa inna Allah kana alaikum raqiba ya fito maka fili inna Allah shi ubangiji kana alaikum raqiba shine raqibu alaikum ba abin da zaka yi wanda Allah bai gani ba abin da kai wanda Allah bai sani ba wa qala ta'ala ubangiji ya ce walladina hum li amanati mu'adim ra'un walladina hum su ne waɗannan li'amanatihim amanonin da suka bayar wa ahadihim da alkawarin sara'una ana kiyayewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun su ne wanda suke kiyaye sallolin da ubangiji ya sa su me ake nufi anan ka annaka tarahu ne ka dinga ganin ubangiji raqibul lahi kulli umurika ka kalli Allah cikin dukkan lamarinka in ka kalli Allah cikin dukkan lamarinka to za a samu sauki Allah ka sa ka zaunar da mu kamar haka وقال ابن مبارك لرجل ابن مبارك ya faɗa wa wani mutum raqibullah ta'ala ka dinga ganin Allah mana fasalahu an tafsiri sai ce me kake nufi fa kare ce kun abadan ka annaka tarallah azza wa jalla kullum ka zauna kaman kana ganin ubangijinka ka annaka tarallah azza wa jalla wa qala abdul wahid bin bin zaid wannan abdul wahid bin zaid din yana daga cikin waɗansu waliyai wanda tun daga duniya aka nuna masa matarsa ta aljanna eh aka nuna masa kuma matar makshufa ne makshufa ce kashifa ce lokacin da ya tashi ya zo wajenta ya same ta tana ibada sai ta ce masa ai ba a ce maka a nan ba yana zuwa ta ce ai ba a ce maka a nan ba sai mun je lahira ne nake matarka sai ganya to wa ya gaya muke ci kai wa ya gaya maka ka zo shine abdulwahid bin zaidi idza kana sayyidi raqiban ala fulan alayya fala ubali bi gairi to in ubangiji ko yana kiyaye ni yake cewa to fala ubali bi gairi ban damu da wani ya damu da ya kiyaye ni ba eh wannan ya zamo tunda Allah huwa raqibun alayya Allah ne mai kiyaye ni to me yasa nake tsoron wani abu to wannan imani ne yake kaiwa tun da ka san Allah ne ke kiyaye da kai to me yasa kuma za ka ji tsoron wani bayan ga mai kiyaye kan shine komai ba faɗan baki ba fa a na aiki to abin da ake so kenan wa qala abu usman al-maghribi afdalu ma yalzamu al-insanu nafsahu abin da ya fi mutum ya lizanci kansa fi hadi tariqati a wannan hanya al-muhasabatu ya kiyaye muhasaba daga safiya zuwa yamma ƙarya nawa kai haramun nawa ka ci wa kai da shi wa ka taba wa kai kaza ka kiyaye muhasaba kenan wal muraqaba kuma ya zamo kana kallon abin da Allah yake tare da kai wa siyasatul i- amalihi bil ilmi da shugabanci na aiki cikin ilimi shine kamata Abu Usman al-Maghribi ce wanda yake cikin ɗariƙan sufaye to ya kiyaye wannan wa qala ibnu Attai ibnu Attai al-Iskandari yake cewa afdalu da'ati mafificin bin Allah al-muraqabatu muraqabatul haqqi ala dawamil awqati ko lokaci kaga Allah yana cikin lamarinka in ka kiyaye haka zaka iya sabon Allah ba zai yiwu ba to kaga an tada hankalinka an dawo da kai baya kenan wa qala jarir jarir kuma yana cewa umirna amarna hadal mabni ala aslaini wannan matafiya ta yi mana nuni ta yi mana umarni akan asali guda biyu an talzamna sakal muraqabati llahi azza wa jalla dariga ta nuna maka ya za ka yi ka dinga ganin Allah cikin lamarinka wa yakunu al-ilmu ala zaharika qa'iman kuma ya zamo iliminka yana bayanka kullum kana tafe da shi bi ma'ana duk wani abin da ka yi ka dawo da ka bincika haka aka ce ka yi ka bincika haka aka ce ka yi to idan ka samu wannan ka samu tsarkakan tafiya wajen Allah lafiya shine aikin sukanci wa qala abu usman abu usman yana cewa qala li abu hafsin shehina ya faɗa mun idza jalasta lin nasi idan ka zauna wajen mutane fa kun wa'izan li nafsika to ka wa'aztu ka yi wa'azi wa kanka wa'azi wa kanka wa kalbika ka yi wa'azi wa zuciyanka wala yugurnaka ijtima'iha alaika kar ya rude ka dan sun taru a gabanka ina kuma wanda ake musu kabarbari suke ƙarya eh babu kamanka babu kamanka babu kamanka ta jawo abubuwa yana faɗan abin da ba haka ba ma eh to ka karka rudu da taruwansu a'a ka yi wa'azi wa kanka shi ne asali wai sai na muhammad bello ya dawo daga yaƙi daga nesa sai aka ji ana buga ana bugun kamar tambari ko kiɗa sai wasu ka ci an ci wannan wali ne kamar wajen mil ɗaya da wani abu an ci wannan wali ne to gashi kuma yana tafiya na mar kiɗa da ya zo garin sai ya tsaya sai ya ce allahu akbar ku kuke jin kiɗa ni abin da na ji yake ce mun an ta'abdulla ta takabbar la ta ta'ajjab abin da ku kuke ji kunnen ku yanda ya ware ya sa muku kira ni kuma wa'azi yake ce mu kai bawa ne karka yi jiji da kai kuma karka kalli kanka ai abin haka ne yanzu wani yana jin wani disco in ya fara shekarawa yana gumi kai kuma kai ka ci Allah kashe wannan abu bai maka ba shi kuma kana kashewa ya fa tsaki kenan baka san kai kana jin ya maka muni shi kuma yana jin alazumin kulli shay'in haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya lokaci ɗaya abin zai zo amma kunnuwan daban-daban ne gwargwadon ka gwargwadon yadda kunnen ka zai karba to sai a ce ƙarya ne kuma kuma gashi nan ko yanzu a za sa yanzu mu je mu sa zikiri a ko sani haya hankali sai ya tashi wani za ka ga fito a guje ya kashe in za a mutu sai dai a mutu kuma zikiri ne kuma yanzu da za su a gida mala abokar fulata ya murya ce shikenan sun dawo kan masifar haka za ce mun kuma mutane ba za ce alhamdulillah kwana biyu ba sa ba so haka abubuwan yake gashi abu ɗaya ne amma jin daban kuma kowa da hukuncinsa zai bayar to in ba yi maka saiti ba ta ina za ka kai wajen Allah ba zai yiwu ba baya yiwuwa Allah ya kiyaye. Fainam yuraqibu na zahirika zahirika su suna muraqaba suna ganin zahirinka ne wallahi yuraqibu ala badinaka ubangiji kuma yana muraqaban badininka ne saboda haka na ubangiji ya kamata ka kama wa haka annahu kana li ba'd al mashayi an yi kaya da wadansu shashi shehanai nina da ta'ifa daga cikin wayannan sufaye talamaza shabun wani yaro ya zama almajiri talamaza ya zama tilmizi wa kana yakrimuhu wa yuqaddimuhu sai ya kasance yana girmama yaron yana kaddama da shi fa qala babu asadi sai abokanan suka ce kai fa tukrimu hadha wa shabun ya kake girmama wannan bayan yaro ne wa nahnu shuyukh mu kuma ga munan dattijai fada'a ba'dahu tiyur wa nawala kullu wahid minhum ta'iran sai ya ce a kama masa waɗansu tsuntsaye da aka kama tsuntsayen sai ya ba wa kowa tsuntsu ɗaya wasa kinan ya ba wa kowa wuka wa kala ya ce li ya zuba a kullu wahid minkum tayarahu kowa ya yanka tsuntsun nan kowa ya yanka tsuntsayensa fi mawdi la yarahu ahad a gurin da ba ba wanda yake ganin shi ma'arifa fi mawli'in la yarahu ahadan ga sunan dattijai ne geme-geme ga wannan karamin yaro ne amma shehin ya girmama yaran shi ya gan shi a batininsa su sun gan shi a zahirinsa kenan abinda kawai ake son ka gane kenan wada fa'ilar sha misal zalika ya ba wannan yaron wa qala kama qala lahum ya faɗa masa kamar yadda ya faɗa musu faraja kullu wahidin ta'iruhu mazbuhan kowa ya je yanka gurin da ba wanda yake ganin shi waraja shabu ta'iru hayyan sai yaron ya dawo da tsuntsuwar a hannunsa fiye da yi fa qala yace malaka la tasbah kama da ba ashabika me yasa baka yanka ba kamar da yan uwanka suka yanka fa kala yace lam ajin mawdi Allah ya rani fi har ban ga gurin da ba a gani na ba izillahu muttali'an alayya domin na san Allah yana kallo na fi kulli makanin a wani guri a ko ina fastahsanu minhu hadhihi almuraqaba sai ka gane na kiyaye wa kada suka ce haqqul laka an tukrima ya kamata ka girma shi wannan shine ya faru lokacin da aka saukar da iza ja nasarullahi wal fatu wa ra'aitan nas kwana 80 saura kwana 80 manzo Allah kuma ga Allah sai na Umar bin Al-Khattabi sai ya kira Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas shine yaro wajen taron sai manyan sabai suka ce malaka me ya faru a zaman shiyuh ka zo da wannan yaron sai ya ce unzur ilaihi ku kalle shi da kyau innahu laysa abdullahi bin umar ba dana ba ne ce innahu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ne ni sai na umaru ya ce da Allah na son tambaye ku saukan inna idza jaa nasrullahi wal fathu me kuka fahimta kowa ya faffaɗi abin da ya fahimta sai na umaru sai ce abdullahi me ka fahimta da saukan izaja nasrullah ya ce manzala ya kusan wafati sai ce wallahi ni ma abin da na fahimta kenan ya ce na son nuna muku ne ku gane abin da ya sa na kawo shi kwana tamanin ko manzala ya koma ga Allah su sai suka tafi doron nassin shi kuma sai tafi baɗinin nassin to haka to a cikin bayan Allah akwai irin wannan cikin abubuwa da yawa a ko'ina kuma ana samu domin mutum ya ce a'a na shi kawai za a tafi an za a jigatar da mutane za a wahala Allah ya ce maka mu muna da karatu da yawa za mu tsaya akan zulaiha in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba ita ma mu ji yadda abubuwa ya faru a kanta eh insha Allah Allah ba mu ilimi albarka Allah ƙara mana sun manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار الذي صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة